أعوذ بالله اسم العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma ga cikin yardar Allah da dacewa daga wurinsa rayuwarmu ta sake kawowa zuwa ga wannan safiya ta laraba wanda a yau yini ne na goma sha ɗaya ga watan jimadar ula ko? na? jimadar ula ko? shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da nawa ne ɗaya watan kuma? sha uku goma sha uku ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya mun haɗu kamar yadda muka saba domin ci gaba da karatun mu shi wannan littafi mai suna kitabun tauhid littafin da ke karantar da mu haƙoƙin Allah madaukakin sarki a satin da ya gabata idan uwa basu manta ba mun karanta babu shafa'a babin da ke magana akan ceto mun ji ayoyi da hadisai da malam ya ka a wannan babi wanda a dunkule dai wannan babin ya yi bayanin shurutu shafa'a sharuɗan ceto guda biyu al'awwal shara'i na farko al'izin min Allah da shafi an ya shafa'a ceto bai yiwuwa sai an samu izini daga wurin Allah ga shi mai ceton kafin ya yi ceton shara'i na farko shi yasa Allah ta'ala ce man dalladhi yashfa wa indahu illa bi idnihi aka ga hujja akan wannan sharadin ba wanda zai ceto a gurin Allah sai da idinin sa sai sharadi na biyu kuma ritahu anil mashfu'i la yaddar Allah madaukakin sarki ga wanda za a ceta wannan ma sharadi ne ko da Allah ba mutum izinin ya ceto to sai wanda Allah ya yarda za a ceta shine Allah ta'ala ce wala yashfa'una illa liman irtaba وهم من خشيته مشفقون سورة الأنبياء ومن جاء أثر أبو هريرة يتنبي من الله صلى الله عليه وسلم من أسأل الناس بشفاعتك وانين ما في ربو daga shin mutane dangane da samun cetonka sai ya ce man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi wanda ya faɗi kalmar shahada yana mai tsarkakewa a zuciyarsa yana mai imani yana yarda kuma yana aiki da ita shi ne zai samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan babin ya zo da anwa'u shafa'a nau'ukan ceto guda biyu akwai shafa'atun musbita akwai kuma shafa'atun munfiya ceto wanda Allah ya tabbatar asbata Allah fi kitabi Allah ya tabbatar cikin littafin sa sannan akwai shafa'atun munfiya ceto wanda Allah ya kore a cikin littafin sa to wannan bayani da ya gabata a wancan mako yau za mu shiga wani babi babu ƙaunin layi ta'ala innaka la ta hadiman ahbabta walakin nan laha ya hadiman ya sha alƙasas aya ta hamsin da shida to wannan ma yana cikin jerukan babukan da malam baya musu suna sai dai ya bude da aya amma abin da ayar ta kunsa shi zai bayanin menene sakon da ke cikin wannan babi male to a takaice dai wannan babi abin da zai karantar da mu kafin mu shiga abin da wannan babi ya kunsa a takaice shine yana nuna cewa shiriya ba ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana hannun Allah madaukakin sarki shi kadai yake shiryar da wanda ya ga dama da haka shi ya cancanta a bauta masa shi kadai shiriya ba ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wanda ba annabi ba fil babi aula ba wanda yake da ikon shiriya da haka wannan babi sharhi ne na kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah to shine bude wannan wannan babi da wannan aya Allah ta'ala ya ce innaka lalle kai wannan ana kiransa da suna kaful kitab kafun ne ta magana bamirin yana koma zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka shiryar da wanda ka so ka shiryar da shi komai kusacinka da shi kuwa Allah yana magana da manzon sallama cewa ba ka shiryar da wanda ka so shiryarsa ko da mafi kusa ne da kai kaga wannan na nuna cewa tunda manzon Allah bai shiryarwa to kaga wani manzon Allah kuma fil babi aula ba wanda zai iya shiryar da wani man ahabbta wanda ka so eh ba ka shiryar da wanda ka so ahabbta fi'ilun wa fa'ilun fi'ilun wa fa'ilun ahabbta maf'ulun bihi shine hidayatuhu aw ahabbtahu baka shiryar da wanda ka so shiriyarsa ko kake kaunarsa komai kusacin sa da kai walakin Allah yahdi man yasha sai dai shi Allah madaukakin sarki ne kadai yake shiryar da wanda ya so Allah mun gode maka Allah ka tabbatar da mu a kayan shiriya wannan shiriya mutum ya karbi addini al'amari ne na Allah kuma ba wata ni'ima da tafi wannan wallahi ka rasa komai a rayuwanka ta duniya amma Allah ya baka shiriya da imani da tauhidi da bin sunna wallahi Allah ya maka goma ta arziki domin wannan shiriyan ilimi baya sayanta kuɗi baya sayanta sai wanda Allah ya zaba shi kadai ne yake samu yasa kullum a cikin karatun fatiha muna karanta ihdinas siratal mustaqim kullum muna addu'a muna neman Allah siratal mustaqim kullum muna addu'a muna neman Allah ya shiryar da mu hanya mai kakiya to wannan aya ta 56 a suratu a suratul qasas to ga hadisin da malam ya kawo wanda shine sababin nuzulil aya wannan hadisi da ya kawo munasabarsa da ayan shine dalilin saukar aya wata kissa ne da ta faru e fi sahih hadisi ya zo cikin sahih bukhari an ibn musayyib an abihi qal daga sa'id ibn musayyib wanda shi sa'id ibn musayyib kamar yadda muka sani tabi'i ne ba sahabi bane wannan suna cin hadisan da ake cewa mu'allaq mu'allaqatul bukhari ya ka hadisi ya shafe isnadin sai ya kawo ci gaban hadisin ko matani kaga nan ba ka haddasa ni wani an wani an wani aka zo da sahabi sai aka shafe aka kawo a shi wannan tabi'i an abihi daga babansa qala yace lamma hadarat aba talibin alwafatu yayin da mutuwa ta zo abu talib ma'ana alamomin mutuwa suka suka halarto masa kasan saudiya idan mutum zai mutu ana ganewa akwai yanayin da mutum zai kai kawai an san ba zai kai labari ba ba wani abin da za yi wallahi sai ya tafi shi yasa ruwan lokacin bata lokaci ne ma kiran likita a kira wane ne in dai kun gane marar lafiyan ku ya kawo nan hali na gargara to kar ma ku kira likita ku zauna ku yi abin da shari'a ta ce a yi masa a matalƙe ne a gyara shi a ta ƙoƙarin ya cika da kalmar shahada amma duk wanda zai ruwa wanda zai yi ko akwai wanda zai yi shi ne Allah ya ce menene wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq wal tafati saqu bi saq to a lokacin da wannan alamar mutuwa ta zo wa shi Abu Talib to wane ne abu talib abu talib baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shaƙiƙin babansa ne abdullahi bin abdulmuttalib an ce shaƙiƙi shine wa shine wa uwa da uba ba dangantaka da ta wuce wannan ko aku shaƙiƙ ko a layin rabon gado inda ana ba maganin ba ɗa ba jika ba uba to ɗan uwanka shaƙiƙi shi zai gaje ka da za ka bar miliyan ɗari bakka uba a raye bakka ɗa bakka da ɗan ɗa to wannan ƙaninka ko wanka shaƙiƙi shi zai kwashe dukiyarka gaba ɗaya da ka ɗan uwa ba abin wasa ba ne daga shi sai li'abi sannan li'ummi to shi abu talib shaƙiƙin mahaifin manzan Allah ne ma'ana ƙani ne ga abdullah mahaifin manzan Allah su salama mahaifinsu ɗaya mahaifiyarsu ɗaya an gane wannan ko kuma ya yi masa wasiya game da annabi sallallahu alaihi sallama shi abdullahi masa wasiya shi yasa yake ba manzan Allah kulawa saboda ya'yansa da ya haifa ya ja shi cika yake ba shi kulawa ya masa gata ya ba shi kariya shi ne rumfan da ya tsari annabi sallama ga barin tozartawa ko cutarwa a lokacin farko na annabta to lokacin da mutuwa ta zo masa malamin tarihi suka ce rasuwar abu talif ta faru ne a makka ƙablar hijira kafin a yi hijira bi kalilin da wasu lokaci kaɗan shi yasa ake kiran wannan shekarar amal huzin shekaran baƙin ciki haka malaman tarihi suka mata take shekarar bakin ciki me yasa ka kira ta da suna shekarar bakin ciki saboda a wannan shekarar manzo Allah ya rasa manya-manyan masoyansa guda biyu da Abu Talib dawa da Khadijatu binti Kuwaili uwar mu'minai wanda kowa san tarihin wannan bayar Allah to a wannan shekaran ya rasa baffan nasa Abu Talib kuma ya rasa ita wannan Khadija domin ita Khadija ta rasu ne bayan rasu Abu Talib da kwana takwas kwata-kwata tsakaninsu kenan to a wannan lokaci da mutuwa ta halarto masa ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya da min Allah sabbata a gare shi ya zo wajensa kaga ana so mutu yana jinya irin wannan a san mutanen kirki su zo kusa da shi masana shari'a domin su ɗora shi a kayan abin da ya kamata ya samu kyakkyawar cikawa to lokacin da manzo Allah ya zo wa inda abdullahi bin abi umayya wa abu jahal sai ya samu a wurinsa ga wasu manya-manyan abokansa guda biyu abokan abu, abu talib guda biyu na farko abdullahi bin abi umayya sai kuma abu jahal ga sunan su masu halartu kaga illar mugayen abokai kenan kar ka yadda kai aboki da mutumin banza zai maka illa tun daga nan duniya faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya da min shi Allah sabbata a gare shi ya ce masa ya am ya baffa qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah ka faɗi la ilaha illallah e kalimatan wannan kalimatan badal ne na la ilaha illallah wannan kalma ita ɗaya uhajju laka biha indallah zan tsaya maka a wurin Allah zan kafa hujja da wannan kalma ɗin a gaban Allah na cece ka ranar gobe kiyama zan sanya kalman ta zama dalili a bisa imaninka har na nema maka ceto a gurin Allah kunga wannan na nuna mana cewa al'amalu bil kawatim ayyuka ana la'akari da abin da mutum ya cika a kai kaga da ya faɗi wannan kalma da za ta masa amfani to amma kuma kash al'amarin ba haka Allah ya ƙaddara ba faƙala lahu sai waɗannan abokan suka ce masa a targabu an millati abdulmuttalib a targabu ai a tatruku yanzu za ka bar millata abdulmuttalib addinin abdulmuttalib shine a shirku wa ibadatul asnam shirka da bautar gumaka za ka bari ana ganin ka dattijo babba a gari ka bar addininmu na iyaye da kakanu suka gaya masa haka kaga muguwar shawara ko fa'ada alai sai annabi ya maimaita masa wannan tayi cewa qul la ilaha illallah kalimatan wa hajju laka biha indallah sai nana ta wannan tayin cewa ka faɗi la ilaha illallah wannan kalma guda ta zan dalili gare ka na kafa hujja da ita ranar kiyama na tsaya maka a gaban Allah annabi ya maimaita fa'ada su ma suka maimaita nasu magana cewa a targabu an millati abdulmuttalib fakana akiru ma kala to sai kasance ƙarshen abin da ƙarshen abin da ya faɗa shi abu talib huwa ala millati abdulmuttalib shi yana nan daram akan addinin abdulmuttalib me wannan addini shirka da bautar gumaka ya ce yana kai kawai ita ne kalma ta ƙarshe da ya faɗa wa'a ba an ya ƙola la'ilah illallah ya ƙi ya faɗi la'ilah illallah ya ƙi ya faɗi wannan kalma ta la'ilah illallah to kaji wannan shi ne sababin nuzuli hadiyar aya a watar waya yana cewa laula an ta'ira ne ƙorashin in ba don kar ƙorashawa su aibanta ne ba don gudun kar ƙorashawa wannan darin me yake faruwa ne ba caja bane ko ba caja bane to okay na'am yake cewa in ba dan kar in ba dan kar qurayshawa in ba dan kar qurayshawa su aibanta ne ba su rika cewa eh innahu hamalahu ala zalikal jaza' wai karaya ne ta sa shi haka ya salu da ya miƙa wuya in ba don kar a aibanta shi ya bar wani mummunan labari ba laƙarartu biha ainak wallahi da na sanyaya maka idanuwanka da faɗin wannan kalma fa'an zalallahu ta'ala shi ne Allah ya saukar da wannan aya innaka la ta hadiman a hababta lalle kai manzala sallallahu alaihi ba ka shiryar da wanda ka so wace irin shirya hidayatu tawfiqin lidukul fil islam shirya ta shigar da gaskiya a zuciyar mutum ya dace ya karɓi musulunci manzo Allah bai iya wannan Allah ne kada yake wannan walakin Allah ya hadi man sha sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya so sai ya datar da shi ya shiga musulunci to shine dalilin saukar wannan aya an gane wannan ko to karkashin wannan malama sun yi bayani cewa shiriya kala biyu ne akwai hidatut tawfiq akwai kuma hidatut tawfiq wal ilham akwai kuma hidatul irshad na hidatul irshad akwai shiryarwa ta datarwa sanya imani a zuciyar bawa to wannan ba wanda yake da iko a kai sai Allah maɗaukakin sarki shi ne faɗin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha amma shari'a ta biyu hidatud dilala wal irshad wannan kuma shi ne faɗin Allah ta'ala wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim suratul shura lalle kai kana shirarwa zuwa ga hanya mai kakiya annabi yana bayani yana nusarwa yana bayanin shari'a kuma yana bayanin addini to wannan mutane suna iyawa manzo Allah yana yi hakanan dukkan wanda ya biyo bayansa shi ma na iyawa duk abin da masu karantarwa suke masu bayani hidayatu irshad amma a sa mutum ya imani ya musulunta a datar da zuciyarsa wajen karban gaskiya wannan kan ba mai iko sai Allah kun ga gashi manzo Allah yana yana gani amma bai samu damar shiryar da mafi soyi ɗaya daga shi masoya daga gare shi ba haka baffan nasu ya rasu akan shirka da bautar gumaka saboda ƙaddarar Allah da ta rigaya a kayansa haka Allah ya ƙaddara kuma ba a tambayan Allah me yasa yayi kaza kasa wannan matsala wallahi akwai waɗanda in zaka kwana kana ruwan aya da hadisi su ba su yadda Abu Talib dan wuta bane wallahi ba su yadda ba ga aya ga hadisai duka sun yi bayani su ba su yarda ba su abun su ba yanda za a yi wanda ke dangantaka da annabi zai tafi wuta to ina mai tabbata ya da kuma abu lahabi shi ma ba dan annabi ba ne ko za ka soke wannan sura shi tun farko farko ma Allah ya saukar da sura tabbata ya da abi lahabin wata to da haka shi Allah ba a tambayansa dan me yasa yayi kaza haka Allah ya kaddara baffansa ne yana ƙaunarsa so na ɗabi'a ba so na shari'a ba amma haka Allah bai kaddara masa karɓar musulunci ba shi yasa wata rana Abdullahi dan Abbas Allah ƙara musu yarda yayin manzo Allah sarma tambaya yace ma a gane ta an ammika me zaka wadatarwa baffanka wani irin alfarma zaka yi masa sai manzo Allah gashi ya taimake ka ya baka kariya ya baka kulawa an sha kaiwa ƙararsa manya-manyan kafirin ƙorisha a kai ƙararsa gurin bafan nasa ka ja masa kunne ɗan nan naka yana aibanta allolin ababen bautar mu yana mana kaza yana mana kaza ka masa ka sheri amma manzala na nan daren babu ja da baya har sun taɓa zuwa ma wata rana za a yi canje za a yi masaye suka kawo na saurayi kyakkyawa suka ce za su ba annabi in san ɗaya yake ga wannan mu ka ba mu ɗan naka mu je mu kashe ya ce ba ku da hankali in ba ku ɗana ku kashe ni ku ban ɗanku na raya shi ce san ba zai yi ba to sun sha kai masa wannan amma yana nan daram ya ba shi kulawa ibn abbas ce to wani irin amfani za ka yi masa sai manzo Allah ya ce ranar tashin kiyama za a kawo shi baki bakin gabar wuta a sanya masa takalma na wuta amma kwakwalwarsa kuma tana ta farfasa ita ne azaba mafi sauƙi da za a ba annabi alfarma a fito da shi baki-baki amma a hakan kwakwalwa tana ta farfasa ya ce walaula ana da kana fi tarkil asfal minan na in ba dan ni ba in ji annabi to da ana can ramin ƙasa na wutar jahannama to wannan shi ne ceto da zai masa ba cire shi za a wutar gaba ɗaya ba za a sassauta masa azaba ne to wannan aya ko hadisin nan shine dalilin saukar wannan aya faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace bayan baffan nasa ya rasu bai karbi imani ba yace la astaghfiranna laka ma lam unha ank yace wallahi zan yi ta roƙa maka Allah gafara matukar ba hana ni ba zan yi ta roƙa maka Allah gafara fa anzalallahu azza wa jalla to nan ma Allah madaukakin sarki sai ya saukar da aya ma kana lin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim me ci gaban aya wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم to anan Allah sai taka annabi birki ba maganar roƙon gafara ga wanda ya mutu a kayan kafirci shari'a ta hana duk kusacinka da mutum duk sanda kake masa amma ya mutu yana kafiri to ba maganar ka masa addu'a mu kula da kyau mu kiyaye tu matsayin mutum wallahi mutu a kafirci ba a cewa Allah ji kansa faɗin wannan ma ka aikata zunubi saboda Allah ya riga da ya alƙawari duk wanda ya mutu yana shirka dan wuta ne ba zai mar gafara ba duk wanda ya mutu yana kafirci dan wuta ne ba zai yafe mar ba nasoshi ga su nan da yawa inna Allah la yakfiru an yushraka bihi ko innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya Allah ne bada fa lalle waɗanda suka kafirci daga cikin ahlul kitab yahudu da nasara kirista da yahudawa wal mushrikina da mushrikai makomar su fi nari jahannama suna wutar jahannama khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafiya sharrin halitta to Allah ya ce ‘yan wuta ne kai kuma ka zo kana Allah ji kansa yanzu akwai magana hankali a nan wallahi mu kiyaye wani sai sai ga gaurayen mu a kuraren aiki a ce ga wani profesa ya mutu kaje na Allah ji kansa kai masu yin wannan wanda ya comment wata rana wani ya mutu a irin platform din nan sai ya ce Allah ji kansa ni kuma na san kirista ne in ce wannan ya musulunta ne ce an ce to a ba a yi saboda na san shi yana kirista sai yanga an rubuta ana Allah ya ji kansa Allah ce ha muka yi ta musu har suka yi ta surutai har a musulman akwai masu ganin wai ana wai muna da tsanani ce ina maganar tsanani anan ka so wani gani yake in za ka kawo ayan kafircin nan sai a ce wai kun fiye wannan to ya Allah zai faɗi magana kai ka canza in dai mutum bai yi musulunci ba ya mutu ko yana musuluncin ya shirka ya mutu wallahi dan wuta ne wallahi babu shakka yau ko har kafiri zai shiga aljanna to kuwa rakumi zai wuce a guje ta kofar allura ka taba ka haka ya faru zai faru ka tambayi tela ka gani in ido ya fara tafiya ma sa zaren ma sai da sai an yi da gaske to haka Allah ya ce ko menene la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammil khiyat Allah ya ce idan har ba za shiga aljanna ba har sai idan rakumi zai wuce ta kofar allura kaga ba zai taɓa yiwa ba to da haka yin neman gafara ga wanda ya mutu yana kafirci wallahi bai halatta ba shi yasa duk kusacin ka da shi ko oganka ne mutu abun aiki kafiri karka kuskura ka ce Allah ji kansa ko rest in peace karka fada dole ita ba addu'a bane ko ko addu'a ce rest in peace me ma'anarta da hausa ne ta ka huta cikin aminci to ina maganan aminci kuma ina maganan aminci ga wanda ya mutu kafiri ina maganan aminci ai farkon gamuwa da bala'i ma tukuna wallahi tun da rayuwar kabarin nan a kafiri wallahi so mu taɓa ne tun daga kabari zai fara da kuwa har tashin kiyama kuma wallahi so mu taɓa ne so mu taɓa ne azabar gaban ta biyawa ko walan zai kannahum min al'azabil adina dun al'azabil akbar la'allahum yarji'un azabul adina malama suka ce kai azaban kabari kafin waccan azaba mafi girma Allah ce za mu dandana musu da haka ba magana wai rest in peace wallahi ba peace a gurinsa kawai ka ce Allah ya sa mu cika mana musulmi in har lallai sai kayi comment kaga nan ba shi ka addu'a ba ko kuwa kun ga dan wasu ka ce wani ya rasu sorry sorry ai hakuri ba duk kalaman ka dai ya tsaya ba maganan bai kunshi addu'a ba wani malami mai dabara irin limamin gidan alhajin nan ne sai wani abokin oga ya mutu a abuja kawai oga ya ce malam shirya mu je taziya kuma ka san malam idan yana samun hadaya bai cika jayayya ba ko malam shi ya san ba a zuwa taziyan kafiri ba addu'a amma saboda girman alhaji ya ce to shi kenan aka tafi tsabar rashin sanin addini na alhaji da aka je sai ce malam amana addu'a ka za ka ko da an je ce ustaz amana addu'a kawai sai shi ya addu'a ba malam kansa ya kulle amma da yake mai ilimi ne kawai sai kama zuba addu'a da larabci eh allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آت يتوب أدعانا آمين آمين آمين har ya gama bai sa wannan kahuna addu'a ba kaga ya san me yake ko ka san wani gun kai larabci shine zaman kalamiya ka lura ba fassarar suka sani bai ta zuba addu'a larabci ko aka taso da ka ba a wa kafiri addu'a to shine wannan aya da annabi ya ce zai roƙa wa bafansa gafara matuƙar ba a hana shi ba fa'anzalallahu azza wa jal domin ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ta suratul tauba aya ta 113 ma kana lin nabiyyi ai ma yanbaghi wala yajuzu lahu bai kamata ba bai ma halatta ba ga annabi kwata kwata bai halatta ba ga annabi wallazina amanu da wanda suka imani kaga hadda mu kenan tun daga annabi bai halatta gare shi ba haka mu ma masu imani an yastaghfiru lil mushrikina su roƙa wa mushrikai gafara bai halatta ba lokacin da sarauniyar ingila ta mutu ko wanda suka yi ta wannan katobara kai akwai wanda ya kai ta aljanna ma ko musulmi ne har bidiyo ya yi wani allah ya ga dama zai sa ta aljanna ai tana kaza da kaza ita surutun banza da wafi aka ce to akwai wani dalili da ya nuna ta yi kalmar shahada ne aka ce babu to don me za ka ce zai shiga aljanna ai duk cirkin kafiri komai cirkinsa in dai bai yi wannan addinin ba wallahi bai da rabo a lahira haka zamanin mutuwar Nelson Mandela 1989 nan ma an yi ta surutai musulmai ai dan gwagwarmaya ne dan kaza ne ya ce can umma wallahi duk aikin banza ne in dai ba a yi musulunci ba wallahi rayuwa an yi asararta shi yasa ba ni'iman da ta wuce wannan abin da muke kai fatan mu Allah ya sa mu mutu a kai kar wata zamiya ta zo a ce yau kana musulmi ka fita musulunci ko kana bin sunna ka bar sunna Allah ya sauwake wata mata da aka yi ta ɗora hotonta a fezo wai ita wai za ta fita a musulunci ka ji wani rashin mutunci ba har sanarwa take za ta fita a musulunci to sai ni fitanta zai cutar da wani ne Allah ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimin naran ahata bihim suradiquha wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ma kar yayi bai cuci Allah da komai ba shi Allah kafircin kafiri ko zunubin mai zunubi baya ragansa da komai shi yasa ma cin hadisi kursi ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma na kasa zalika min min a menene min mulki shay'a yace da tun na farkon ku zuwa na karshe da mutane da aljanu ku daidaita a zuciyar mafi fajircinku a santantirin mutumin banza duk a zama haka duniya a ta shan giya ana shirka ana zina ana kaza Allah ce wannan ba zai tauye komai daga mulkinsa ba haka cikakken mulki ko amma yau din nan a ce ana wa gwamna zanga-zanga a ce zai zo gari a tare hanya ana ba mayi ba mayi wallahi sai ransa ya baci ko ba zai baci ba ba ma yi kawai ba jefa-jefa ba ma yi wallahi sai ya ji damuwa a ransa wani ma har ya ɗauki mataki to amma shi Allah ba abin da ya dame shi ibada mai ibada ba ta ƙaransa kamar yadda saɓon mai saɓo ba ya rabansa to da haka Allah ta'ala sai ce bai kamata ba ga annabi bai halatta ba ga annabi da waɗanda suka imani an yastaghfiru lil mushrikin su roƙa wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da ku sun kasance ma'abota kusaci ne ko da iyaye ne ko ƴan uwa ne na kusa min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana musu cewa su ƴan wuta ne ta ina ya bayyana sun mutu akan kafirci duk wanda ya mutu akan kafirci to ya fito karara dan wuta ne ba wani shakka a nan duk wanda ya mutu yana shirka ko kafirci bai tuba ba to dan wuta ne ta haka bai halatta roƙa masa gafara ba shine cigaban aya Allah ta'ala ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mawhidatin wa adaha iyya neman gafarar annabi ibrahim ga mahaifinsa da yayi bai yi hakan ba sai bisa wani alkawari da ya yi masa kar wani ya ce annabi ibrahim ma roƙa mahaifinsa gafara bayan ya mutu a kamis alƙawari ne ya yi shi ne can a suratul maryam da ya ce menene la'astakfiran na laka rabbi inna wuka na biya menene hayan ne haka ne ko sa'astakfiru laka rabbi inna wuka na biya fiya kaga ya alƙawari zai roƙa masa ubangiji gafara to shi ne a suratul an biya ne ko ƙasas ne yana addu'a ya ce wa kafin li'abi inna wuka na minan balin kai gafara ga mahaifina ya ubangiji domin yana cikin batattu to kaga ya alkawari ya cika amma daga baya fa da ya gane makiyin Allah ne falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min da ya fahimci cewa baban nan nasa makiyi ne ga Allah ta'ala sai ya barranta gare shi ya yi bara'a ya yi baran-baran da shi shi ne Allah ta'ala ce wa ƙala Ibrahim wa abihi wa ƙaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbi la'allahum yarji'un tun lokacin da Annabi Ibrahim ya gaya babansa da jama'arsa ni mai baranta ne daga duk abin da kuke bautawa illa alladhi fatarani sai dai wannan da ya halice ni shine Allah wanda wannan aya tana cikin ayoyin da ke bayanin ma'anan kalmar shahada a fili tafsirin kalmar shahada da yace innani bara'un mimma ta'budun la ilaha illa alladhi fatarani illa Allah wani guri yace wa bada bayyana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahada yayya da gaba ta faru tsakaninmu da ku har abada sai ku imani da Allah to kaga duka wannan nasoshi suna nuna mana bara'a alwala wal bara' soyayya da ƙiyayya dole ne ka gina ƙidarka a bisa alwala wal bara wa za ka so wa za ka ƙi ka so muminai musulmai ka ƙi kafiri wanda yake mushriki to da wannan aya sai ta nuna aka hana masa roka wannan baffan nasa gafara wa anzalallahu tabaraka wa ta'ala fi abi talib kuma Allah madaukakin sarki ya saukar game da Abu Talib innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man ya sha ita ne ayin da muka karanta an gane ko to kun ga duka waɗannan suna nuna mana cewa a ba a neman gafara ga mushrikai kuma bai halatta ba saboda Allah ya hukunta cewa ba zai musu gafara ba har abada in sun mutu suna shirka to dan me za ka yi addu'a kaga yin addu'a ga kafirai ya nuna kamar baka imani da wannan ayan ba kenan duk wanda yake ganin kafir yana da wata dama a lahira to wallahi bai imani ba har kana tunanin wai ai su ma'alul kitabi ne suna da littafi suna da annabi addinin su saukakke ne da haka a daina kafurta su an yi wani gwamnan abauci da ya sa doka ma kara ƙara kafurta su ko kuma da ne to ita ina dokar za ta yi aiki ba Allah ya ce kafirai ne ta haka ba daidai ba ne ba musulunci ya yi bayanin yadda za mu amalanci kafirai zaman lafiya makotaka kyautatawa cinikayya mu'amala amma a bangaren aƙida ko addini nan kan ba maganan a san mahaɗa ka san wasu haka suke nema ko ko wani aƙida da ta zo waye me suna abin ne haɗakar addinai na ya intafe wannan musifa ne wallahi wai mu mu sassauto su ma su sassauto sai mu gama tsakiya ka Allah saka Dr. Idris Abdulaziz ya yi aiki a wannan al'amarin ko ba ku ji wazonsa ba ne ba iya da rana ba wallahi suna da rana irin waɗannan mutane wani gun suna zababawa amma wallahi in ba masu irin wannan kwankwasar ko Allah da yawa sai sun zame wa ce ka sassauto su ma su sassauto sai wa haɗa tsakiya kar ka ce ka yadda su ba kafirai ba ne su ma za su yadda da kai ka yi kaza da kaza ina zai yiwu wallahi ba a reconciling aƙida ba a yi shine waddu law tudhinu fayudhinun ko wallahi ba a sassautowa wai dan su ma sassauto ba a yi kawai addini lakum dinukum waliyadi ba a hada bautan wani Allah da kuma bautan Allah a ce kuna kawance da Kirista ko da Yahudawa wai har su rika zuwa taya ko wani bikin ku na addini ai nuna bikin dama ba addinin bane ko sai ga wani a maulidi ko a wani taro ko kirsimeti su sun je church su ma sun zo musu ka ga mace da hijabi a coci a zaune ko ga mutum namiji da hular ustaza yana zanne har da rawani ba me kai ka ba da awa ka je yi ba a kama lemo ka sha da maltina wai ku ku nuna musu wai addinin ku me wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane kai bukatar mu kiyaye ba a ba a ganta kan tafi da addini wannan kan tafi da addini za ka barar da addinin gaba daga sanda kake ganin kafirci kafircin kafiri daidai ne to ka barar da naka wallahi ka barar da naka ka'idan shine sai ka rusa dukkan wani abin bauta ba Allah ba shi yasa Allah ya ce wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa lam fisama laha mukalla ayan nan da kyau Allah bai ce wanda imani da Allah ya kafice ba dagutu ba sai ya ce wa man yakfur bi dagutu sai ka kafirce duk abin bauta ba Allah ba sannan imaninka da Allah ya tabbata amma da zaran kana ganin wai su ma addini ne ai ƙasa ɗaya ne al'umma ɗaya ne komai a daidaita wallahi ka gama da naka mu kiyaye wannan wallahi abin da zai baka haushi sai an zo taro taro musulmai ne suka fi rinjaye a garin musulmai amma ya kaji oga ya ce to let our christian brother open with prayer sai ya cire hula ya rufe ido ya ta kwankwasa shirka allah uba allah da allah kaza kuma kana ji ba wallahi wani abin takaici ne a gaban ku za ku ji suna ta wani ba kwa jin fasara addu'ar ne shirka ne fa addu'ar fa ya gama ya sa hula ya rubutu da ido sai ka ji ana amen amen kuma ku gane mu musulmi yana haka ba ana shirka kana amin amin wallahi ba daidai bane sai a ce to imam bismillah ko imam ya fara har balansa ake fa in namu ya bude sai a ce so su rufe ko mu muka rufe so su bude wallahi ba daidai bane ba eh idan abun su ne ka je can inugu ko wani gu bayan da ka iya amma a nan kan bai kamata ka ba su wannan damar ba mafita kawai kai oga da zaka jagoranci zama ka bude da kubatul haja shikenan baka ba nasu dama baka ba naka ba kai din da zaka bude kai zaka yi opening wannan din kawai shikenan inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu zuwa karshe ko ba ka san tawata ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bayan haka assalamu alaikum kai bismillah kai salati ga manzon Allah sai kai sallama amma maganar wai su bude da shirka a rufe da tauhidi ai an yi gaure ko Allah ya sauwake to fi masayil shi wannan babu akwai matsaloli al'ula ta farko tafsiru innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha mun ji tafsirin wannan aya asaniya ta biyu tafsiru qawlihi ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم التوبة إتما أني بيانتها الثالثة تأكو وهي المسألة الكبرى إتني مسألة ما في جرمة تفسير قوله تفسير فأنسا لا إله إلا الله تفسير فأن لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم sabanin abin da wanda ke da'awar ilimi yake kayi mu fahimci wannan matsala da kyau a babin mun ji tafsirin la ilaha illallah haƙiƙanin tafsirinta saɓanin abin da wani wanda ke da'awar ilimi yake kai yanzu wani shi gane ke kawai in kana faɗan la ilaha illallah duk ɓarnar da kake baka da matsala alhali haƙiƙanin tafsirinta shine sai ka rusa dukkan wani abin bauta ba Allah ba ba rukun kowa sai Allah ba ɗaukan ibadar a wajen kowa sai manzan Allah to amma wani sai ga yana faɗanta amma na aikata abin da yake rushe ta tunda da shi Abu Talib da sauran Abu Jahal da sauransu sun san me kalmar take nufi ko shi sa wasu faɗa ba ba iya faɗan da harshe ake nema ba kawai inda faɗa da harshe ne wallahi da kowa faɗa an zauna lafiya amma sun san kai yadda ka faɗe ta ka gamsu da ita to ka rusa duk wani abin da kake bautawa shi yasa suka ce a targabu an millata abdul muttalib a shi faɗin kalman ya rusa kowane addini sai musulunci shi yasa mu Allah ya ce wai idza qila lahum la ilaha illa allah yastaghfirun yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun idan ka ce da su la ilaha illa allah sai su girman kai suna cewa yanzu ma bar ababun bautar mu saboda wani mawaki mai taɓin hankali kaga shi in sun faɗi kalman sun san me za a bar komai sai ya dawo addinin musulunci shi sa musu faɗa ba wani kuska ce aji alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un uja yanzu a sanya abin bauta kwaya ɗaya kawai a faɗi kalmar shahada suka ce wannan abin mamaki ne to kaga su sun san me take nufi amma mu yanzu ga mutum yana da awar ilimi amma bai san me take nufi ba yana hailala dubu kaza amma yana bokanci yana tsafi amma kullum zai maka hailala safe da yamma yanzu wannan ya san me take nufi kaga to ka ka ce la ilaha illallah kuma kana tsafi kana shirka kana bokanci wannan ya nuna mutum bai ma san me kalmar take nufi ba arabi'a ta hudu anna aba jahalin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan nabi sallama idza qala lil rajuli qul la ilaha illallah mu fahimta daga wannan babi cewa lalle abu jahal da waɗanda suke tare da shi sun san abin da manzon Allah yake nufi in ya ce wa mutum ka ce la ilaha illallah sun sani an gano ko shi yasa suka hana shi ya faɗa suka ki faɗa qabbaha Allahu man abu jahalin a'lamu minhu bi aslil islam a nan sai sheikh muhammad bin abdulham ya ce allah wadaran mutumin da abu jihar ya fi shi sanin tushen musulunci a ce abu jihar ya fi ka sanin mai la'ila illallah ta kunsa allah wane da kai shi ya san me take nufi ba shi sa suka ki fada duk rigiman da aka yi ta yi annabi ya tsawon shekara goma sha uku a makka na akan wannan kalmar ne wallahi duk yakin da aka yi na badar da uhud da wane ne duk akan wannan kalmar ne ba kuma ka zo kai yanzu kana ganin in dai mutum yana faɗa ai ba matsala ba a kafurta musulmi ta yaya in yi abin da zai kafurta dole ya kafurta kuma haka bane akwai abubuwan da mutum zai yi ko da yana hailala yana zuwa makka yana azumi wallahi zai fita musulunci shi yasa shi Sheikh Muhammad bin Abdulhab yana da wani littafi yar karamar risala nawaqidul islam abubuwan da shi warwarewa kalmar musulunci guda goma ne ina zama in ban manta ba in Allah da darasi na gaba za mu zo da ɗan ƙaramin littafi mu karanto su saboda mutum ya san me take nufi tana da sharuɗa tana da abubuwan da suke warware ta to da haka shi ya ce Allah wadaran wanda abuja da fi shi sanin tushen addini shine kalmar shahada alkamisa ta biyar juhudu sallallahu alaihi wasallam mubarakatuhu fi islami amnihi ƙoƙarin manzo sallama da kaiwa makurarsa wajen ganin baffansa ya musulunta annabi ya yi ta ƙoƙari a kai amma Allah bai nufa ba asadisa ta shida araddu ala man za'ama islamu abdul muttalib wa aslafahu wannan babi mun fahimci mai da martani ga waɗanda suke riya musuluntar abu talib da magabatansa ga aya ga hadisai kaga ya zama martani duk wanda yake gan abu ɗalib ya musulunta a ina ya musulunta yaushe ya musulunta babu asabi'a ta bakwai kaunu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfara la bal nuhiya an zalim kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roka masa gafara amma Allah bai amsa ba ba ma haka ba sai Allah ya hana shi Allah ya hana shi ya roka masa gafara shi yasa babbar gatar ka ka mutu da tauhidi kana musulmi na kware amma batun waye ya ma sallah wani babban malami ya ma sallah kasa wani hajjira za sai wani ya zo ko wani limamin ma sai an ɗauko shi daga wani gari a ce a jira shi zai zo ya mar sallah wallahi kowane ne ya zo ya ma sallah in baka mutu da tauhidi ba wallahi ba abin da zai faru ko akwai abin da zai canja ai manzo Allah yayi sallah a wani daga cikin munafikai ko jagoran munafikai abdullahi bin ubay bin salul annabi ya mar sallah ya je ya tsaya kan gawarsa ya mar sallah saboda kara a ɗansa wani mumini ne kuma ɗansa sahabi abdullah shi ya zo ya ce manzon allah ya taimaka masa da rigarsa zai yi babansa da kafani kuma yana so ya zo ya mar sallah ya nemi alfarma guda biyu lokacin ba hana annabi ba sai ya taso zai zo ya mar sallah har a kowar bin kaɗa bai tare manzo Allah ya sha gaban sai ya ce ya manzo Allah in ka je kamar sallah wa kad qala kaza wa kaza ya tuna annabi irin barnar da cutar wanda wannan munafiki yayi ya ce kaza munanan abubuwan da ya na cutar da annabi shine ma dugun yi wa nana ya sha kaza ko wallazi tawalla kibarahu minhum kenan lahu azabun alim shi ko bulala ba mar a duniya ba sauran mu'minai ne aka musu bulalu wanda suka dan sa baki a shi amma shi Allah ce a kyale shi azabarsa tana lahira shi ne ba shi ne kuma yace la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-azzu minha al-azal yace wallahi idan mun dawo Madina sai masu daraja sun fitar da kaskantattu a Madina sai yan gari sun kori baki a Madina yana nufin manzo Allah da sahabbai wai su ne baki shi kuma su ne yan gari adawarsa da annabi ta samo asali ne saboda sarauta an gama shirye-shiryen za a nada shi sarki a madina kwatsam sai ga manzo Allah zo madina akwai wani sarki kuma to kaji shi sa san shugabanci ba karin bala'i ba ne babban abin da ya halakar da ubay bin salul shi shi ne kuna da da annabi shi ne ya ce la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu kar ku ciyar da waɗanda suke kewa da annabi ku bar su har yunwa ta sa su watsi munanan kalamai ba yayi ta yi shi ne wanda bai ce wai sabon manzan Allah masu kashin ciki masu cin abinci da yawa kuma rabaye ko Allah ce qul abil la ta'tadiru qad kafartum ba shi ne da jama'a sama to shi ne Umar ya tare annabi yana tuna ma shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza kuma za ka mar sallah yace ba ni guri Allah bai hana ni ba a lokacin hali bai zo ba ya je tsaya kan kabarinsa yamar sallah aka nade shi da rigar annabi amma a duda haka wallahi dan wuta ne kuma Allah ya saukar da aya daga shi kada ƙara wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kar ka ƙara sallah a wancin munafikai da ya mutu har abada an yi na farko an yi na ƙarshe to kaga ashe wai ba wanda ya ma sallah ne zai determine wai samun rahama ba a'a farko kai kyakkyawan karshe to nan ne addu'ar bayan Allah da wanda ya ja sallan da mu'minai Allah sai ya bada cetonka Allah sai ya maka gafara dama kana da imani amma in ba imani wallahi in makka aka kai ka aka ma sallah ai karshen gobe falala kenan ko wallahi kin banza ne amma ka mutu da imani ko ba a ma sallar ba ma ka mutu a wani guri ka cika da imani ba ka da matsala in an ji labari a ma sallar ga'i ko irin wanda aka yi sarkin gobir gawar yan ta'adda sun kashe shi ba a san gawar ba aka taru a sakkwato aka mara sallah to ko ba san gawar ka ba aka ma sallah ko ma ba a ma yi sallan ba ka cika da imani magana ta kare in ku ba imani kowane ne ma sallah wallahi mutum ba zai san rahama ba to kun ga gashi annabi ya roƙa mar gafara aka hana shi kai roƙa masa gafara ya roƙa mar ba a karɓa ba kuma aka hana shi asamina ta takwas mudiratu ashabu su alal insan mun fahimci cutarwar miyagun abokai ga mutum kun ga babban sababin rashin musulunta Abu Talib mugayen abokansa guda biyu da suka zo lokacin da zai mutu ko Abdullah bin Abi Umayya da Abu Jahal kaga illar aboki kenan kar ka yadda kai aboki mutumin banza tun daga nuna dai ma illa kafin a je lahira altasi'a ta tara mudiratu ta'zimil aslaf wal akabir cutarwan girmama magabata da manya wanda ba sa kan daidai ba sa kan shirya yanzu wani ba abin da zai hana karbi gaskiya illa iyayensa da kakanninsa ai kaza suke da haka ni ba zan bari ba tun da iyaye da kakanni suna kai ni ba zan bar kaza ba kaga illar wannan abu ko ko da iyaye da kakanni suna kan wani abu wanda ba daidai ba roƙa musu Allah ya gafarta musu kai ku ka bi daidai amma kar ka dan gafe da su ka ce wai kai za ka yi shi da irin yan wajadna aba ana hasbuna ma wajadna alai ma alfaina alai aba ana wannan ba ka ba daidai bane ba al'ashira ta goma ashbahatu lil mubtilin fi zalik shubha ga masu barna cikin haka listidlal abi jahalin bi zalik saboda abu jahal ya kafa hujja da haka a targaba an millati abdul muttalib alhadiya ashara ta goma sha ɗaya a shahidu li kawalin amali bil kawati mun ji dalili kasancewar ayyuka ayyuka suna kasancewa ne ko kuma makoma tana kasancewa ne da abin da mutum ya cika abin da ka cika a kai shi zai determine makomarka a lahira shi yasa kullum mu rika roƙon Allah kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan ƙarshe don ba farkon ba ƙarshen kullum mu yawaita rabbana la tuzigh qulubana kullum mu yawaita ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika saboda su ayyuka ana la'akari da abin da mutum ya cika li'annahu law qalaha da nafa'atu domin da Abu Talib ya faɗi wannan kalmar da ta masa amfani kaga duk shekarun da yana kafirci inda ya faɗe ta magana ta kare kamar iyamurin da ya rasu a kiyaɗe fmc ɗan giyaɗe mun karan mun kawo labarin ko ya da yana kan kafirci amma da ya zo jinya allah sai ya taimake shi ya san mataimaka masu jinya suka matalƙi ne kuma ya amsa musulmi suka mar wanka aka mar sallah aka je a kai shi makabartar musulmi a nan jiya da aka yi kaga ƙarshen shi ya nuna mai ina ne makoma bai taɓa sallah ba wani iyamurin sujada bai taba yi ba ko alwala bai yi ba yana gadon jinya Allah ya bar goma ta arziki ya kalmar shahada bai hota ɗaya ba wannan kaga al'aman fil kawati kamar yadda da mutum kuma zai zo daidai wannan gabar ya shirka ya mutu ko ya kafirci ya mutu ya bara yanzu kafiri Allah tsare mu da mummunan kashi alhadiya ashara ta goma sha ɗaya a saniya ashara ta goma sha biyu a ta'ammul fi kibir hadin shubha kula da girman wannan shubuhar fi qulubi dhalin a zukatan batattu lianna fi qissati annahum lam yujadilu illa biha to ma cikin kissan ba su mujayayya da annabi sai da wannan shubuhar cewa barin addini iyaye da kakanni shubuha ne ce maka yanzu kai da ana ganin ka kakanninka suna yi kaza da kaza kai ka zo ka ce ba daidai bane kaga shubuha ne ko sai a jefa maka shubuha ce yaushe ma aka fa idalar 1970 kaza da sanin mu ta zo muna ta abin mu a ce ba daidai wannan shubha ne ko ko yau ka ji gaskiya ko yau din na gaya ma gaskiya sai ka watsar da abin da kake na baya ba ruwanka da aina da na yi a ka ce na tuba ga Allah na gane gaskiya to shubha ne a rika nuna maka ai abu kaza da kaza an dade ana yi yaushe za a zo a ce ba daidai ba san da Allah ya fahimtar da kai daidai sai ka karba Allah sai ya fe maka abin da kai a baya al-islamu yajibu ma qablahu kenan wa takaririhi da maimaitawansa ma mubarakati sallama ta ta da annabi ya kai makurana ta maimaita masa ta yin kalmar shahada amma suna kawo masa wannan shubha fali ajili azmatiha wa wuduhiha indahum saboda girmanta da bayyana ta a wajen su iktasaru alaiha suka takaita a kai bas faɗi kalmar bai faɗi kalmar shahadan ba ya tsaya a nan akan wannan bakassa cewa ba zai bar addinin iyaye da kakanni ba to da haka wannan babu ya kula dai yana karantar da mu shiriya a hannun Allah take shi yake shirar da wanda ya so manzon Allah ko wani mai wa'azi ko wani annabi ba wanda ya sai ya cusa imani a zuciyar wani shi yasa an samu babban annabi bai imani ba an samu matar annabi ba ta imani ba har guda biyu ko an karanta mana imra'atu nuhin wa imra'atu lut kafirai ne amma ga imra'atu fir'auna ita kuma mumina ce da Allah ya sanya mata hidayatul tawfiq kafircin mijinta bai shafe ta ba ta mutu tana kalmar ta shahada kai ta rasu tana addu'a ta mutu da imani to wannan lamari ne na Allah kullum mu rika roƙon Allah muna gode masa da wannan shirya mu daina ganin matsalolin rayuwa muna manta neman Allah wallahi duk irin halin da kake a rayuwa in dai ka zauna akan addini to ka ci riba saboda duniyan nan ko mun dadewa ko mun jimawa za a tafi abarta za a je rayuwa ta har abada a nan kwa ba mai cin riba sai wanda ya mutu da tauhidi yana aiki mai kyau to wannan ita ce babban ni'ima muna gode wa Allah da ya dora mu kai muna fatan Allah ya sa mu mutu akan wannan kalma ta tauhidi mu mutu muna masu kalmar shahada muna masu imani Allah ya datar da mu a nan za mu takaita sai sati na gaba wa alaikum na'am na'am na'am lillazina amanul yahuda wallazina ashraku ko wai da wannan suke dogewa suke yin alaka kawancin addini da kafirai ba ba haka ayin take nufi ba wai suna kafa hujja da latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanul yahuda wallazina ashraku ai Allah yana bayanin abin da yake shine wadihi ne mafiya tsananin adawa da musulmai su ne yahudawa da mushirikai mafiya kusacin kauna kuma masu sassauci su ne kirista wannan magana ne na gaskiya amma ba a ce wai zabo da wannan kuma ka zo ku riga kawancin addini ba abin da aka faɗi wannan ba inda aka ce ayan ta nuna wai ku zo ku riga reconciling ku daidaita kuna kawance babu ba haka take nufi ba Allah ne faɗi hakikanin lamari su kirista sun fi kusa da musulmai ƙiyayyar ba ta kai na hude da musulmi ba shi hude bai ma da maka shigo ba kuma ko ka zo baya ƙaunarka shi kadai ne yake addininsa haka suke ko ka taɓa ga hude yana da awa amma kirista sau nawa har gidanka za a zo ƙofar gida amma salama amma wa'azi a baka pamphlet ko shi ƙiyayyar ba ta kai waccan ba ne ba amma ba a ce wai ku yi ƙawance kuma na addini ba ka je mar gayya coci ya zo maka gayya wani bikinka wannan ba haka take yi ba gaskiya kuskuren fahimta ne. mu'amala dai da zamantakewa duka an yi bayani la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaru wa tuqsitu ilaihim inna la yuhibbu muqsidin sune abin da ya kamata a duba wanda ba su fitta ku a gidajen ku ba su yaƙe ku ba to Allah bai hana ku kyautata musu ba shi yasa duk wanda muke zanne kirista yanzu dole mu kyautata zama da su ba su ɗau makami sun yaƙe mu ba ba su mana kaza ba to ba dalilin kai kuma ka cutar da shi ba da da wannan ba shi yasa abin da ake na ɓalla shagunan su don ana wani abu wannan ta'addanci ne ba malami ko mai addini na gaske da zai goyi baya a ce kawai don ana wani abu a je a fasa shagon kirista ya ta'adi Allah bai yarda da wannan ba dole mu tsare musu mutuncinsu da dukiyarsu kamar yadda muke zaune lafiya to wannan shi ne abin da musulunci ya tsara makotaka ko zaman mota haɗa ka da kirista kafiri ka kyautata ba kar ka cutar da shi duk abin da za ka yi cutu kar ka yi shi ma makoci ne ko wasu sahibi bil jambi haka zaman ofis ya haɗa ku ko makaranta ko makotaka ka kyautata mar alheri ka ba shi ruwa in gidanka ka tona rijiya shi bai shi ba shi famfo ka kyautata ya shiga rashin lafiya taimake shi da magani ko da abin da zai san lafiya duk wannan ba hana ba amma banda maganan ya gayyace ka kaje ka wai kaje hidimar bautar su a wannan ya wuce ka'ida Allah tsare na
ana yi wa kristan sallama a'a annabi ya ce la tabda ul yahuda wan nasara bis salam kar ku fara musu da sallama bai halatta ba kamar ya aiko ma abincin kristan